ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملا متينا تقوس لكم وترى ترى جوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi ne albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zura da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fatuhu Rabbil Bariya bi adillatil iziyyah fi fiqh al-malikiyya littafi ne wallafa Dr. ko Professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata kusan mun karanta wasu mu'akhazat wato ko kuma wasu wurare da shi abul hassan ashadili ya ijtihadi kuma shi professor muhammad mansur sakwato ya dan saba masa a abin da ya yi ijtihadin akai to mun karanta wasu wurare kamar abin da ya shafi bambanta mata na aure idan mutum yana auren mace fiye da ɗaya wai kowace zai yi wato zai ba ta haƙƙinta ne gwargwadon matsayinta wannan shi ne ra'ayin abul hassan ashadili wanda ainihin wato shi ainihin professor muhammad mansur sakwata a fizahullah yake ganin wannan ijtihadin akwai kuskure a cikinsa ya kuma kawo dalilai akan haka to wannan dai kusan mun kai ƙarshen wannan gabar inda za mu ɗauki gaba ta gaba قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي مدخل إلى الفقه المالكي تاريخه وأصوله wato madakal wato kamar ƙofar shiga mashiga ilal fiƙihil maliki zuwa ga fiƙihun malikiya tarihuhu za mu ji shi kansa imamu malik menene tarihinsa wa usuluhu da kuma usul ɗin da ya kafa mazhabinsa a kai a ƙarƙashin wannan gaba malam yayi wata irin muqaddima ta kaitacciya yace muqaddimatu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sabansa wa bawalahu da duk wanda walahu ya jibince shi amma ba'adu فهذه دراسة موجزة حول المذهب المالكي wannan dirasa ce wato wani karatu ne dan takaitacce a wato abin da ya shafi mazhaban malikiya min haifin tarih ta bangaren tarihin wannan mazhaba wata asil da kuma asalin wannan mazhabi na imam malik qaddama bi al wanda marubucin wannan littafi ya yi muqaddima tamhidan wanda za ta zama shimfiɗa da sharhi kitabul muqaddimatul iziya domin yin sharhin wannan littafi na muqaddimatul iziya ifadatul lil qari yayi haka ne dan fa'idantar da mai karatu wa tashilan lil bahith da kuma sauƙaƙa wa mai bincike wa qad ishtamalat ala arba'ati mabahitha wannan bangare ya kunshi mabahith mabhath mabhath har guda hudu المبحث الأول wato mabahasi na farko a ƙarƙashin wannan gaba tarjamatul imam malikin rahimahullah tarjamatul imami maliki rabi maliki na rahimahullah wato za mu ji tarjama ma'ana tarihin imamu malik wa fihi a cikin wannan mabahasi din madada bayani akwai wasu abubuwan nema guda biyu al'awwal abin nema na farko hayatuhu shaksiya rayuwar imamu malik shaksiyarsa yanayin halittarsa da sau- da haihuwarsa da sauransu ko kuma shaksiya ɗinsa shi karan kansa imam malik yanayin shaksiya ɗinsa wato to a cikin wannan bangare na shaksiyar imam malik ma'ana abin da yake da alaƙa kai tsaye da imam malik ko dai rayuwarsa ko sunansa ko nasabarsa ko tasowarsa ko rasuwarsa duk wannan yana ƙarƙashin ainihin wato a- hayatu shaksiya wafiya a cikin wannan mabafi din ko a cikin wannan matsalar din talatu masail akwai mas'aloli har guda uku al'ula mas'ala ta farko ismuhu sunan imam malik wa nasabuhu da dangantakar imam malik الثانية مسألة تبي مولده إن أكا إمام مالك ونشأته بكما تاسو وسا الثالثة مسألة تأكو وفاته رسول إمام مالك وتأثر العلماء بذلك da kuma yanda malamai suka tasiranto bidalika da rasuwar tasa rayuwar imamu maliku a ilmance wa fihi salatu masail to shi ma wannan bangare akwai mas'aloli ɗaiɗai har guda uku a ƙarƙashin wannan bangare al'ula mas'ala ta farko makanatuhul ilmiya matsayin imam malik da darajarsa a ilmance الثانية مسألة دو تعديله للعلم يند إمام مالك كي جرم ما إلمي الثالثة مسألة تقول التزامه للسنة يند إمام مالك ينزل سنة يكأنك من سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم وتهريه الصحيح منها da kuma yanda yake taka tsantsan da tankaɗe da tace ingantacciya wato minha daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine da a ƙarƙashin al-mabahasul awwal a ƙarƙashin mabahasul awwal akwai matsalabani matsalabul awwal hayatun shaksiya matsalabul thani hayatuhu al-ilmiya an gane ko al-mabahasul thani to sai kuma mutum mabahasi na biyu mazhabu maliki ne usulu a ƙarƙashin mabahasul thani zamu ji mazhabar imamu malik da kuma ƙa'idojin da imam malik ya gina mazhabinsa a kai wafi salafatu maɗaliba a cikin wannan mabahasin shi kuma akwai abubuwan nema guda uku al'awwal abin nema na farko annawatul ula li mazhabi malik wato ɗan ƙwallo na farko na mazhabar imam malik shine annawatu wato asali ko kace ƙwallon farko na mazhabar imam malik الثاني مثلا بي نبي كتب المذهب لتتفون المذهب تمالكية الثالث نأكو أصول المذهب سيكون نمجي أصول قائدوجي دا أصول دا إمام مالك يجينا ko malaman malaman mazhaban malikiya suka gina wannan mazhabi a kai wa fi mas'alatani a cikin wannan wato usul usulul mazhab akwai mas'aloli guda biyu al'ula الأصول العامة أقول أصول نبي أصول عامة الثانية نبي مسألة تبيو الأصل الخاص سيكما وان أصلي وان دي كنا مسمى بالمذهب وان دي ياكي بانتوى المذهب وهو إجماع أهل المدينة شي إمام مالك تكون أصول لنسا خاص أقول وتقاعدة دي تفيها دي إتا إجماع أهل المدينة إجماع معلمان مدينة wa fihi tamhidun to a cikin wannan shi kuma akwai shimfiɗa wa khamsatu nuqatin da kuma wasu gaɓoɓi guda biyar al'ula gaba ta farko a wannan wato al-madhhab al-asl al-khas bil madhhab wato ijma'u ahli madina to a wannan bangare ne ijma'u ahli madina mala yace ko ta shimfiɗa da zai yi sannan zai kawo wasu gaɓoɓi guda biyar gaba ta farko ta'arifu amali ahli madina za mu ji menene ake nufi da aikin mutanen madina amal ahalin madina a tsariya na biyu a ƙasamu amali ahalin madina a ƙasamu amali ahalin madina rabe-rabe da kashe-kashen muta- aikin mutanen madina a falifatu sai kuma gaba ta uku a tashni'u ala malikin yanda tashni' ake munana wa imamu malik fi ijma'i ahlul madinati game da wannan matsala ta ijma'in mutanen madina isa bid'an fil itibari bi amal ahlul madina malam ce gaba ta biyar imamu malik ba shi bane farau wajen la'akari da aikin mutanen madina ina fata an gane kana dauka kamar a cikin malamai ko cikin magabata shi kadai ne wanda yake i'tibarin amalu ahlul madina to ba shi bane farau game da i'tibarin amalu ahlul madina almabu haka salif sai mabahabi wa kuna gane wannan gaba gaban da yake yi mana karatu ne wanda zai karantar da mu mai mai tsadar gaske a cikin wannan gaban almabu haka salif sai mabahasi na uku kuna fahimtar mun yi mabahasi na farko mabahasi na farko shine muka ce a karkashin sa akwai hayatuhu shakhsiyya da hayatuhu al-ilmiya ko to sai kuma muka ce al-mabahasu sani shine mazhabu malikin wa ne wa usulu ko to al-mabahasu salis shi kuma fadlu mazhabu malikin falalar mazhaban malikiya falalar mazhaban malikiya wanti sharuhu ko wanti sharihi da kuma yanda mazhaban malikiya ta fantsama ta waƙo a duniya al-mabahasu rabi' sai mabahasi na hudu ahammul mustalahatil fiqhiyya inda ulama'il malikiyya wasu mazimman istilahat na fikihu amma a wajen malaman malikiya malaman malikiya suna da wasu sala ne da wasu yarurruka da wasu terminologies da suke amfani da su a abin da ya shafi mazhaban malikiya wafiyya a ƙarƙashin wannan mabahasin rabe din matsala bani akwai wasu abubuwa da muke nema guda biyu al'awwal na farko al-mustalahatu al-muta'alliqatu bil mudni wato wasu istilahat da suke da alaka bil mudni da birane an gane ko al-maqlabu thani al-mustalahatu al-muta'alliqatu bi a'immati al-madhhab wato wayancan istilahat din suna da alaka bil mudn da garuruwa ko abin nan ka san akwai malikiyar iraki akwai malikiyar masar akwai malikiyar magarib akwai malikiyar madina shi sa an kace kai ba malike ne sai mu ce wace an gane ko to za mu ji istilahat din kowane bangare na ainihin wato da suke da alaka da birane al-matlab Sani sai kuma abin nema na biyu al-mustalahat al-muta'alliqa wasu istilahat wasu wato yarurruka ko kuma mu ce a sala ne wanda suke da alaƙa bi a immatul mazhab da jigo ko manyan malamai jagororin wannan mazhaba ta malikiya an gane ko manyan mazhaban malikiya su ma suna da istilahat nasu wa fihi a cikin wannan al-matlab thani din wanda yake da alaƙa da mustalahatu al-muta'alliqatu bi a'immatil mazhab to akwai samaniyatu nuqab akwai wasu gabobi guda takwas da aka san malam ma ba wato research din fa fa sosai an gane ko yawa yace al'ula gaba ta farko al-mustalahatul amma akwai mustalahat al'amma bi a'immatil madhhab kaza da na guri kaza duk sun hada akan su asaliyatu na biyu al-asma'ul mubhama akwai wasu sunaye mubhamai wasu sunaye mubhamat wato wato mubhamai الثالثة مسألة وتقطع مصطلحات يعبر فيها عن مدى قوة القول وضعفه wato mustalahatu akwai wasu istilahat din yu'abbaru biha ana yin fassa ana fassara su amma da quwwatil qawli game da wato karfin qawli wa ba'fihi da kuma rauninsa sa yu'abbaru ana amfani da wannan istilahat din game da wato karfin wani kauli in malaman mazhaban malikiya suka faɗi wani kauli to karfin kaulin da kuma rauninsa to suna amfani da wasu terminologies da za ka gane cewa wannan kaulin mai rauni ne wannan kaulin mai karfi ne الرابعة مسألة هدو هو قطعة هدو المصطلحات المتعلقة بكتب المذهب سوى اصطلاحات istilahat wato almuta'allika su kuma suna da alaka da kutubil mazhabi da littattafan mazhaba din in kana karanta muktasar za ga akwai irin wannan istilahat ne in kana karanta mudawwana duk zaka dinga gani wasu istilahat ne bi kutubil mazhab al-khamisa sai kuma gaba ta biyar المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء wato wannan istilahat ne waɗanda suke da alaƙa da abubuwan da aka ruwaito a wannan mazhabi wal ara da ra'ayoyin malamai na wannan mazhaba as-sadisatu mas'ala ta shida al istilahatul ukhra akwai wasu istilahat din kuma na daban fil mazhab a cikin wannan mazhaba as-sabi'atu gaba ta bakwai المصطلحات الخاصة أقوى اصطلاحات لم مصمم بالإمام مالك والنسي شاف الإمام مالك في شيكاسا الثامنة وتقبع تتقص المصطلحات الخاصة أقوى اصطلاحات ندبا لم مصمم بالشيخ خليل wanda sun keɓanci الشيخ خليل ابن إسحاق صاحب المختصر wato mai muktasar muktasar jawahi wanda aka yi masa sharhi da jawahirul iklim wato shi muktasar din to shi shehu khalil din yana da wasu istilahat nasa wanda ba su shafi sauran ainihin malamai ba to waɗannan abubuwa karatuttuka masu tsada su ne wanda malam zai a karantar da mu su zai shayar da mu wannan karatu insha Allah a cikin waɗannan gaɓoɓi al-mabatul awwal to sai mu tafi mabati na farko wato hayatuhu shakhsiyya kenan ko tarjamatul imam ma tarjamatul imam malik rahimahullah tarjama wato tarihin imam malik rahimahullah wa fiya a cikin wannan tarjama ko tarihi na imam malik matsalabani akwai abubuwa guda biyu da muke nema a cikin wannan gaba akwai matsaloli uku al-mas'alatul ula mas'ala ta farko ismuhu wa nasabuhu sunansa da kuma nasabarsa wa shekul islam hujjatul umma imamu daril hijira abu abdullah malik bin anas bin malik bin abi amir bin amr bin al-harith bin dayman bin qutayl ibn amr bin al-harith wa huwa hu asbah ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن شداد ابن زرعه وهو همير الأصغر الهميري ثم الأصبهي المدني حليف بني تيم من قريش فهم خلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الأوان المسلمين شيخ الإسلام كده حجة الأمة وأن حجة ليك وأن الأمة إمام دار الهجرة limani ko jagora ko shugaban gidan hijira madina kenan abu abdullah ana yi masa alkunya da abu abdullah amma sunansa malik ibn anas malik dan anas ibn malik dan malik ibn abi amir dan abi amir ibn amr dan amr ibn al-harith dan harith ibn ghaiman dan ghaiman ibn qusayl dan qusayl ibn amr dan amr ibn al-harith bin zur'a dan zur'a shi kuma zur'a wa huwa himyarul asgar shi aka fi sani da al-himyarul asgar alhimyari imam malik kenan alhimyari wanda yake dangantuwa zuwa ga wannan kabila ta himyar thumma asbahi sannan ba asbahi yana dangantuwa zuwa ga kabila ko dangin asbah almadani mutumin madina halifu bani taymil bani taym min quraish wato halif ne kaman kace abokanan kawance na bani taym daga quraishawa fahim hunafa usman su hunafa ne na Usman akhi Talha dan uwan Talha bin Ubaidillah wanda Talha bin Ubaidillah shi kuma ahad al-asharati mubashirin bil janna ɗaya ne daga cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna wannan in kana neman nasabar Imam Malik sunansa da nasabarsa to kaji da sunansa har zuwa kakanninsa na wajen nawa duk an kawo maka al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu mauliduhu wa nash'atuhu haihuwar imam malik yaushe aka haifi imam malik wa nash'atuhu tasowar imam malik maulidu imam maulidu malikin haihuwar imam malik radiyallahu an alal asahi bisa zance mafi inganci fi sanati 93 an haife shi a shekara ta 93 an haife shi a shekara ta casa'in da uku hijiriya ama mauti anas bin malik a shekarar da anas dan malik kadin rasulullah mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya rasu to a shekarar da ya rasu a shekarar aka haifi imam malik an gane ko kaga ba a ma shiga karni na ba karni na farko bai kare ba aka haifi imam malik domin ba shekara ɗari ba ainihin wato kaga sai shekara ɗari ne karni ko to ba ai karnin farko bai kare ba aka haifi imam malik lokacin da shekarar da anas dan malik ya rasu khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shekarar da aka haifi ainihin wato imam malik ibnu anas kenan wa nasha'a imam malik ya taso fi saunin a cikin wato wata ɗabaka maɗaukakiya ma'ana ya taso cikin famili waɗanda suke maɗaukaka wa rafahiyatin da hutu da jin daɗi an ka ɗauka kana ta jin imam malik ka ɗauka wani wani tagajan tagajan ne ko ya fito daga gidan wahala ko kaza ko kaza shi yasa malik yake cewa na sha'a imam malik tasowar da yayi ba tasowa ce wadda zaka zaka rena ajawalinsa ba ya taso fi saunin cikin wato ɗabaka wadda take maɗaukakiya wa rafahiyatin da kuma jin daɗi yalwar rayuwa ya taso cikin wadata wa tajammulin da san ado da ado imam malik an gane ko wa mauliduhu kana fil madina an haifi imam malik fil madinatin nabawiyya a madinar annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarhal minha ila baladin akhar shi bai taba zuwa wata ƙasa bai taba zuwa wani gari ba bai taba yin tafiya daga madina ila baladin akhar zuwa wani garin ba wa asarar daulatain an gane ko ya yi zamani da dauloli guda biyu al'umawiyya wal abbasiyya biyu ya yi zamani da daular umawiyya da daular abbasiyya lakin lahu sai dai imam malik adraka min ad-dawlatil abbasiyya habban awfara ya riski kaso mai tsoka daga daular abbasiyya wafatuhu rasuwar imam malik وتأثر العلماء بذلك da yadda malamai suka girgiza suka tasirantu da haka tuwafiya rahimahullahu ta'ala imam malik rahimahullahu ta'ala ya rasu ama mi'a wa tis wa saba'in hijiriya shekara ta ɗari da saba'in da tara bayan hijira an umrin yana da shekarun da la ya ƙillu an 60 wa 80 ba su gaza 86 ba aman an gane ko ya rasu a shekara ta 179 an haife shi shekara ta 94 ya rasu shekara ta 179 yana da shekarun da ba su gaza 86 ba wa yuqalu ana cewa innahu rahimahullah imamu malik rahimahullah lamma kabira lokacin da girma ya cin masa ya kama shi wa marida ya rashin lafiya in sarafa anil masjidi wa akhadha yudarrisu fi manzilihi sai ya bar masallaci sai ya ci gaba da yin darasi da karantar da mutane a gida saboda ga girma ga rashin lafiya da aka zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama to ya fara yi masa wahala da aka sai dawo darasin ne sai an yi ba za a tsaya ba sai ya dawo da ci gaba da darasi a gida walan mashtan da alayhi maradu lokacin da rashin lafiya ta yi masa tsanani taraka salatal jama'ati wa salatal jana'izi sai yanayin rashin lafiyar sai ta sa ba zai samu damar zuwa masallaci ba haka sai ya bar sallar jam'i sai ya bar zuwa sallar jana'iza duk sanda aka yi jana'iza an gaya masa ma baya samun zuwa saboda jikin yayi nauyi walam yabuh bi maradihi illa inda wafati bai dai warke ba daga wannan rashin lafiyar tasa har dai ta zama ta ajali har lokacin rasuwarsa haifu qala inda yace kana bi salasul bawl fala uhibbu salasul bawl ya samu matsalar mafitsara matsalar fitsari an gane ko to sai yace fala uhibbu an ati masjida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bana so in zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana lastu ala taharatin alhalin bani da alwala ko bani da tsarki wa kana idza ja'ahu jama'atun yas'aluna ya kasance duk sanda jama'a suka zo suke tambayar sa qala lahum sai sai sai ce da su aturidun al-fiqha am al-haditha duk sanda wasu suka zo da tambaya ko mas'ala zai ce tambayar da kuka zo ta shafi fikihu ko ta shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza aradul fiqha idan fikihu suke so sun zo da matsaloli ne da suke so a warware musu da suka shafi fikihu kana kama huwa sai ya kasance kamar yadda yake la yatabayyad la yubayyin min halihi shay'an bai canza komai daga halin da suka same shi a yanayin da suka same shi ba abin da yake canza kawai sai su yi tambayoyin su da suka shafi fikihu ya amsa musu wa idza aradul haditha in ku sun ce suna son hadisi ne sun zo da tambaya akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja sai a ga imam malik ya fita ya fita thumma sala sai ya je ya wanka wata ɗayyaba ya fesa turare wata amma ya sa rawani wa ja'ahum sannan sai ya zo ya zauna wajen su ihtiraman li kalamin rasul sallallahu alaihi wasallam saboda girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu shirye mu haka ake ta malam da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane irin yanayi ko akan hanya ko a ina ne ma kawai sai ka dinga zuwa ba kaga imam malik saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai karantar da hadisi ko aka yi mai tambaya akan hadisi sai ya je yayi wanka ya ya sa turare ya yi rawani sannan zai karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki sai ga har imam malik ya bar duniya bai yi wani abu amma wani daga bayansa ya zo yana yi kuma yana da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abun kuma yana ganin kamar akan daidai yake su kenan su imam malik da suke ganin girman annabi irin haka su ba masu kaunar annabi bane kenan a koma ka duba tartibul madari shafi na 125 قال ابن عبد البر ابن عبد البر النمري يتي لم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير أن مالكا رحمه الله ما أبوتا تاريخي cikin malamai ma'abota ilimi ba su yi saɓani ba cikin malamai ma'abota ilimi game da labarai da sira ba su yi wani saɓani ba cewa imamu malik rahimahullah to wafiya ya bar duniya ya rasu sanata tis'in wa saba'in a shekara ta saba'in wato wali'a shekara ta ɗari da saba'in da tara ka koma ka duba a tamhid mujalladi na ɗaya shafi na sittin da biyar wa qala sa'id ibn abd al-jabbar kunna inda sufyan ibn uyaynata fa atahu la'ayu malik malik bin anas فقال مات والله سيد المسلمين سعيد بن عبد الجبار yace wata rana mun kasance muna wajen babban malami Sufyan ibn Uyayna muna zaune muna karatu fa atahu na ayu Malik bin Anas sai labarin rasuwar Imam Malik ta zo masa fa qala sai muka ji Sufyan bin Uyayna yace mata wallahi sayyidul muslimina yace shugaban musulmi na rantse da Allah ya rasu eh yace shugaban musulmi ya rasu فقوم تدوب المصدر الصادق ولما جاء حماد بن زيد نعي مالك لوكتن ده رسول لابار الرسول إمام مالك يزوى حماد بن زيد سالت دموعه هوايين سنزبا يا يكوكا يا يهواي حتى جعل يمسوها بخرقة saboda yawan hawayen har sai da ya sa hankacin ya dinga tare ya dinga goge wannan hawayen ta nadma a wato wani hankici da ke tare da shi wani yanki ya dinga goge hawaye wa qala rahimallahu aba abdullah laqad kana min ad-din bi makanin thumma qala sami'tu ayyub yaqul laqad kana lahu halqatun fi hayati nafi yace Allah ya ji kan abu abdullah alkulli imam malik kenan laqad kana min ad-din bi makani ya kasance yana da matsayi a wannan addini tun qala sannan yace sami'tu ayyub yace naji ayyub yana yaqulu yana cewa laqad kanat lahu halqatun imam malik fa ya dade yana da halka ta ilimi fi hayati nafi tun rayuwar nafi maula bin umar cikin malamansa nafi maula bin umar tun a zamanin nafi maula bin umar yana raye imam malik ya sanya halka ta karantar da mutane المطلب الثاني yanzu mun ji hayatuhu shaksiya alal aqalli iya takaitaccen abin nan da kaji in an tambaye ka waye imam malik ina ganin kana da ta cewa game da imam malik musamman abin da ya shafi rayuwarsa ta kan ta kai tsaye da ta shafe shi haihuwarsa ko shekarar da aka haife shi tasowarsa da kuma shekarar rasuwarsa da kuma shekarunsa a rayuwa an gane ko rayuwar imam malik al'ilmiya ta ilim wa fihi salasu masail a cikin wannan akwai matsaloli guda uku almas'alatul ula matsala ta farko makanatuhul ilmiya matsayinsa na ilimi matsayinsa a ilmance ɗalaba malikun ilma imamu malik imamu darul hijira ya nemi ilimi ala ulama ilmadinati a gaban malaman madina wala zama abdurrahman wala zama abdurrahman ibn hurmuz an ce cikin malamansa ya lazumci abdurrahman ibn hurmuz muddatan ɗawila lokaci mai tsawo ba ɗalibi da zai zama ya zauna a nan ya yi shekara ɗaya ya tashi ya kuma a'a za a ga akwai duk da ko da mutum yana da malamai da yawa to akwai wanda yake lazumta fiye da sauran to imam malik cikin malaman da aka fahimci ya lazumce su shekaru masu tsawo shine abdurrahman ibn hormuz wa akhadha an nafi'in daga cikin malamansa wanda aka ce tun yana raye shi imam malik ya kai matakin da shi ma yana da halka ta ilimi shine nafi'u maula ibn umar to yayi karatu a gaban nafi'u maula dan maulan abdullahi dan umar cikin malamansa wabin shihab wabin shihab wato wabin shihab da kuma ibn shihab az-zuhri imam az-zuhri za ka dinga jin ana ta imam az-zuhri imam az-zuhri ɗaya ne daga cikin malamansa wa shaykhuhu fil fiqh malamansa a fiqh kuma rabi'atu bin abi abdurrahman akwai rabi'atu al-ma'ruf bi rabi'atu ar-ra'i kai shi wani mataki wani matsayi na daban a ilimi hatta tsara imama darin hijira har sai da aka wayi gari a lokacin imam malik shi ake cewa imamu darin hijira wa qad ajma'a an-nasu ala imamati kuma gaba ɗaya manyan malamai na wato sun haɗu akan jagorancinsa wa dinihi da addininsa wa wara'ihi da tsantseninsa imam malik وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مجنر النبي صلى الله عليه وسلم تاجس كتا تاتبتا كان إمام مالك عندما زال كتا يوشك أن يضرب الناس آبات المدئ في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة فذا الله تنين على إشارة bisa ga wani malami da zai bayyana a Madina wanda wannan magana sai aka ta yi daidai da imam malik ta tabbata kan imam malik ya ce yushiku saura kiris an yadriban nasu aba ilmafi mutane su dinga niƙar gari suna tafiya mai nisa fi ɗalabil ilmi wajen neman ilimi amma fala ya ji nuna aliman ba za su taɓa samun wani masani ba a alamu da ya fi ilimi min alimin madinati sama da malamin madina hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da da abin nan shafi na ɗari biyu da casa'in da tara hadisi na dubu bakwai da ɗari tara da sittin da bakwai haka al-humaidi a cikin musnad ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar a hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai haka imamu tirmidhi a cikin sunan mujalladi na biyar shafi na ɗari shafi na arba'in da bakwai a hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin haka abu abdullahi al-hakim mai sabori a cikin al-mustadrak ana sayyayin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da takwas hadisi na ɗari uku da bakwai haka imam al-bayhaqi a cikin sunanin kubra mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da biyar hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da ɗaya wa mimman hassanahu tirmidhi daga cikin wayanda suka hassana wannan hadisi akwai Imam Tirmidhi wa Ibn al-Mulaqqin da Ibn al-Mulaqqin wal Hafiz Ibn Hajar da kuma al Hafiz Ibn Hajar wa sahahu al-hakim haka abu abdullahi al-hakim mai sabon ya inganta shi wal allama ahmad shakir haka allama ahmad shakir shi ma ya inganta shi amma ibn hazm wal albani amma ibn hazm da shek nasiruddin al-albani fa da'afahu sirraina da wannan hadithin li ilalin talatin saboda wasu illoli guda uku wa qad ujiba anha kulluha amma duk gaba ɗaya su an ba da ansa akan wannan illolin da suka kawo fa salimal hadithu insha Allah da haka hadisin da ya tsira ya kubuta insha Allah duk an ba su amsa game da illolin da suka kawo wa qad kuntu kharrajtuhu takharijan mustafidan malai ce ni kai ni kai na nayi takharijin wannan hadisin takhariji wanda yake mustafid fi risalatin a cikin wata risala an ahadith dhahabi في معجم الشيوخ راجع راجع راجعها أستاذ الدكتور عبد العزيز عبد العزيز عبد عبد العزيز عبد اللطيف المدني الشكرة رحمه الله الشكرة تدبو بين أبي هدود الشهر عن ذلك عن الذهبي قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله yace kunna nara annahu malik gaskiya wannan hadisin da ake aka karantar muna ganin ba wani bane wannan alimul madinati din imam malik ne ka koma cikin muqaddimatu jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim mujallad na 1 shafi da shafi za ga wannan magana ta al imam abdul razzaq as-sanani da yace mu muna ganin imam malik ake nufi da wannan hadisi wa nuqila مثلها مثلها ومثل مثل ذلك an kibara a'immatus salam kuma an ruwaito makamanciyar irin wannan magana daga manyan malamai cikin magabata ka koma ka duba siyarwa alamin nubala mujalladi na 8 shafi na 56 qala zahabi imam az-zahabi rahimahullah yace yace wa qad balaga malikun rahimahullah manzilatan fil ilmi wal fiqh lallai hakika imam malik ya kai wani mataki a ilimi da fiqhu da fahimtar addini wal jalalatu wal hibs da girma da kuma hadda lam yablugha ahadun min ahli zamanihi wanda ana ganin babu wanda ya kai wannan matakin daga cikin mutanen da suka yi zamani da shi min tabi'in daga cikin tabi'ai faqad kana fil madinati kibaru a'immatus salam kuma gashi a cikin garin madina a lokacin akwai manyan malamai cikin magabata وكان هو المقدم فيهم أما كودو شيء أكي جباتر وأكنسو على الإطلاق وأن السكبات أيدي باتارد وتتوقع شيابا فكوما كدوب السير على من نبلا وأن إمام الزهبي كي فأنو وأن مغانا أتكين مجلدنا تقص شافينا مسند تقص قال تلميذه الشافعي الماجر إمام الشافعي إمام الشافعي الماجر إمام مالك شما أنا إن إذا ذكر العلماء in ana maganar malamai famau malamai su ne suke faɗin wane malami ne malamai su suka san malami ba kawai mutum yana zaune kawai shi kawai su kaɗa wani akwai ilimi a tunatai kusa ba akwai ilimin malamai su suka san wane yana da ilimi ko ba shi da ilimi wa ma ahadun amannu alayya min malik bin anas yace babu wani wanda zai mun gori da ya wuce imam malik dan anas ɗalibinsa ne yake faɗa wannan ya ce wa ma ahadu ni ban ga wani ba amannu alayya wanda ya fi min wato ya fi cancanta ya min gori ko kuma amannu alayya ya min baiwa ala wato amannu alayya min malik bin anas ban ga wani wanda ya cancanci ya goranta min ba kamar imam malik dan anas rahimahullah ka koma ka duba ta'zibul kamal na al-muzzi mujalladi na 27 shafi na ɗari da goma sha uku da kuma albidaya wani haya na ibn kathir mujalladin sha uku shafi na ɗari shida da kuma duba aidan shabaratu zahab ibn al-imad shi ma mujalladin sa na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya zuwa ɗari biyu da casa'in da biyu wa kala abdurrahman ibn mahadi abdurrahman ibn mahadi ya ce a immatun nasu fi zamanihim arba'a limaman mutane jagorori a zamaninsu mutum hudu ne in aka ce a imma to a zamaninsu mutum hudu ne wanda za a ga ba sama da su a zamaninsu ya ce a sauri bil kufa imam sauri in a kufa ne to wannan shine a im wato wato imam ahli zamani wa malik bil hijaz in kuma ka tarar yankin hijaz to malik shine imamu ahli zamanihi a hijaz wal auza'i fi sham in ka je kasar sham kuma maganar imam al auza'i yake wa hammad ibn zaid bil basra in ka je basra to ba wata magana kawai sai maganar hammad ibn zaid wa qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yake cewa malikun maliku sayyidu ahli madina ومالك سيد المسلمين ومالك عالم أهل الحجاز سفيان بن عيينة كتا مالك آه أي مالك شنو جاغورا متانا مدينة مالك أي شغبان مسلمين كنا مالك مال من متانا الحجاز كنا وقال أيضا مالك كان سراجا واللوكة كما يتي مالك آه أي مالك فتنة كنا إيه وكان وكان ذا سمت an ce imam malik ma'abocin kawaici ne ba mai surutu bane da zuba imam malik ba shi da magana da yawa za samtin wa haiba kuma an ce mutum ne mai kwarjini wa waqar ga nutsuwa wannan sufofin imam malik kenan za samtin wa haibatin wa waqar kawaici kwarjini nutsuwa qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i rahimahullah yace kana maliku shadidul haiba imam malik mutum ne mai tsananin kwarjini kasiru sabt mai yawan shiru mai yawan kawaici la ya kadu ya takallam bai cika magana ba an gane ko eh bai cika magana ba shine la ya kadu ya takallam illa an yus'al da wahala za ga yana magana sai dai in tambayar sa akai wa rubbama su'ila kai sau da yawa ma ko tambayar ta sa kai akan tambaye shi fa samata kafiran sau da yawa sai ya shiru za ka ce a kala maka lawa mai ne kaza ya ji kuma sai ba shi kawai har sai mai tambayar ya yi zaton ko bai kyauta ba ne sun mai yi jibuhu ba da muddatin sannan bayan wani lokaci kuma sai ya ba shi amsa fa idan a ja ba wa fari sa'il bi jawabi idan kuma ya ba shi amsa sai mai tambayar ya farin ciki da jawabin da aka ba shi wasta ga namahu kuma ya amfani wannan amsa da aka bashi wa rubbama hatta ga an yastafhamahu fa min haibatihi yaskutu wa rubbama hatta ga an yastafhamahu sau da yawa yakan bukaci an yastafhamahu ya nemi ya ƙara fahimtar da shi fa min haibatihi yaskutu amma saboda kwarjininsa mai tambaya sai ya shiru in ka tambaya yan shiru din nan sai ka ji kamar ko ka dan ƙara maimaita tambayar amma saboda kwarjininsa sai mai tambaya ya shiru wa qala zubair ibn bakkar an mashayikhihi qalu az-zubair ibn bakkar ya rawaito wannan magana daga malaman sa yace malaman sa sun ce kunna julasa'u malikin malik ibn anas mun kasance mu wato abokan zaman imam malik bin anas ne ka anna ala wato almajiransa kenan yace kunna julasa kunna julasa malik bin anas mun kasance mu da muka san mu ne ma'abota zaman majalisin imam malik dan anas in kuma muna zaune a majalisin imam malik ka anna ru'usina at-tayr tazammutan ay sututan wa waqaran kai ka rantse da Allah tsuntsaye ne akan mu tazammutan saboda tsabar shuru da kuma nutsuwa majalisin imam malik ba a faramiya ba a yi masa harbati ya ce in muna zaune a majalisin imam malik kai ka ce tsuntsaye yanzu kai wace irin nutsuwa za ka yi tsuntsaye yadda cewa ba za a kama shi ba zai sauka a kanka ya ce kai ka ce tsuntsaye ne a kan mu tazammutan ai su kuta da wa karan saboda irin nutsuwa da kuma wato kawaici shuruɗin mu wa qad wahaba Allahu malikal manaqib wa qad wahaba Allahu malikal manaqiba hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Imam Malik baiwar darajoji lam tajta li ghayrihi min al-a'imma wanda da wahala kaga sun tattaru wa'annan darajojin sun tattaru ga wani cikin manyan malamai in ka cire shi kana ya kulu zahabi kama ya kulu zahabi kama yadda Imam Zahabi yake cewa ahaduha ulul umr ɗaya daga cikin darajar da Imam Malik da baiwar da Allah ya masa tsawon rai Allah ya azurta shi da tsawon rai wa uluwar riwaya da kuma maɗaukakiyar riwaya maɗaukakiyar riwaya in dai imam malik ya yi riwaya to za a ga malamai rububi suke in za su rubuta littafi su fara kawo ruwayar da imam malik ya rawaito samutuwa daraja ta biyu da Allah ya yi wa imam malik azzihin sakit wato wato kwakwalwa a sakit mai haske Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa mai haske walfaham ga fahimta wa sa'atul ilm ga yalwar ilimin ilimin akwai shi a wadace salisatuha abu na uku ittifaqul a'immati ala annahu hujjatun sahihur riwaya yanda manyan malamai gaba ɗaya sun haɗu cewa imam malik hujja ne manyan malamai sun yadda imam malik authority sahihur riwaya kuma sun yadda riwayar imam malik mai ingantacciyar riwaya ne in dai riwaya to magana ta ƙari kuma mutumin kirki ne ga adana to waɗannan abubuwa ga tsawon rai Allah ya bashi ga ƙuluwar riwaya ga addihin saƙin walfaham wasa atil ilm ga haɗuwar malamai akan cewa imam malik hujja ne sahihin riwaya ga kuma haɗuwar su ala dinihi wa adalati khamisatuha abu na biyar ko su taqaddumu fil fiqh wal fatwa gabatar sa a abin da ya shafi fiqh da fatawa wa sihhatu qawaidihi da kuma ingancin ƙa'idojin da imam malik ke tafiya a kansu ko ke gina fatawa a kansu to waɗannan abubuwa ne guda biyar da Allah ya wa imam malik wanda da wuya ka ga wani cikin a'imma ya tattare su gaba ɗaya ka koma cikin tadkiratul huffaz mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha biyu za a ga wannan a ainihin magana lokaci yayi sai mu tashi al-mas'alatu thaniya ta'zimuhu lil ilm